الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu malik abu abdullahi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr al-asbahi al-madani abu abdullah rasul mutkinin wa kabirul mutathabbitin a cikin littafin mai albarka littafin irshadu salik إلى أشرف المسالك نا الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل آه عبد الرحمن ابن محمد ابن عسكري المالكي البغدادي الله تعالى يجيكن صد رحمة أيو إن شاء الله تعالى ذا متاشد يكون والكفارة بتعمد الفطر أو الجماع نعم بسم الله الرحمن الرحيم والكفارة بتعمد الفطر أو الجماع أو استدعاء المني بدوام النظر أو التذكر أو بتحريك دابة على المشهور نعم والكفارة بتعمد الفطر كفارة a baya mun yi bayani dangane da abubuwan da suke karya azumi abubuwan da suke wajibta rama azumi to shine kuma akwai abubuwan da suke wajibta rama azumi tare da kaffara to zai yi bayani a kansu cewar kaffaratu kaffara tana wajaba akan mutum musulmi ne bai ta'ammudil fitr inda ya gangamta cin abinci a cikin ranaki na watan ramadan da rana da gangam yana azumi ya ɗauki ruwa ya sha ko ya zuba abinci ya ci a gidansa to wannan wajibi ne a kan shi ya rama wannan azumi bayan kuma ya rama wannan azumi wajibi ne a kan shi ya fitar da kafara wajibi ne ya kafara awil jima'i ko kuma inda mutum ya gangamta kusantar iyalinsa a cikin ranaki na ramadan inda mutum ya kusanci iyalinsa da rana a cikin watan ramadan yana azumi tana azumi to a wannan lokaci wajibi ne a kan shi rama wannan azumi sannan wajibi ne a kan shi fitar da kafara a wisti da ilmani hakanan kuma inda bawan allah musulmi ya nemi fitar da mani da kansa ya gayyaci fitar da mani da kansa bidawamin nazari ta hanyar dawamar kallo zuwa ga iyalinsa wato cikin ranaki na ramadan ya tsaya ya sa matar shi a gaba ya kwara mata ido yake kallanta ta dalilin haka hal ya fitar da maniyi to wannan wajibi ne a kan shi rama wannan azumi sannan kuma wajibi ne a kan shi fitar da kafara auta zakurin ko kuma inda mutum ya zamanto ya gayyaci zawar maniyi ta hanyar yin tunani da dare ya kusanci iyalinsa a cikin watan ramadana bayan hakanan kuma ya yi sauri ya tashi ya yi sallar asubahi ya dawo yana kwance kawai yake tuna wannan kusantar iyalin nasa da yi har ya zamanto haka ya bayar zuwa ga ya fitar da maniyi to yanzu wannan shi ma wajibi ne akan shi fitar ya fitar da kafara bayan ya rama wannan azumi malam ya ce aubi ta hariki dabbatin alal mashhur ko kuma inda ya zamanto ya fitar da mani saboda motsa dabba da ya yi alal mashhuri a bisa mashhuriyar magana a malikiya idan ya zamanto mutum yana saman dabba saboda daɗin tafiya da dabbar wannan ya zamanto har ya fitar da mani yana kan dabba amma kuma kawai sai ya ji shi a wata duniyar ya ji kamar ba a saman dabba bai ki hali fitar ramani kuma a cikin ranaki na ramadan to yanzu wajibi ne a kan shi ya rama wannan azumi hakanan wajibi ne a kan shi ya fitar da kafara a bisa mashhuriyar magana to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan shi ba zai fitar da kafara ba na'am والمشهور تنوعها وأنها على التخيل فيعتق رقبة مؤمنة كاملة الرق غير معيبة ولا مستحق ولا مستحقة الإتق أو يصوم شهرين متتابعين to shi kenan wal mashhuru mashhuriyal magana tanawwuha kaffara tana kalkasuwa zuwa ga nau'i nau'i nau'i nau'i ce kaffara ba nau'i ɗaya ba ce nau'i nau'i ce mutum zai iya zaɓar nau'i na ciyarwa a wajen kafara ɗin zai iya zaɓar nau'i na azumi a wannan kafara ɗin zai iya zaɓar nau'i na ‘yantarwa a cikin wannan kafara ɗin wa annaha ala takhayyir sannan kuma wato mashhuriyar magana kafara ta karya azumi da gangam da mutum ya yi ta hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mai to ala takhayyir waɗannan nau'i nau'i na kafara ɗin akan zaɓi ne za a baiwa wanda zai fitar da wannan kafara ɗin zaɓi huwa mukhayyarun baina an ya fa'ala wahidan min hadhihi al-aqsam min hadhihi al-aqsam thalatha wato shi za a bashi zaɓi ne tsakankanin ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan guda uku imma ya ciyar idan ya zamanto Allah ya hore mishi zai iya ciyarwa ya ciyar da miskini sattin to shi kenan sai ya ciyar da miskinai sattin tiya goma sha biyar na abinci in ma ya zamanto ya yi azumi na wata biyu a jere in ya zamanto gwani ne na azumi in ma ya zamanto ya yantar da bawa ko baiwa mumina in ya zamanto balomiya ne allah ta'ala ya hore mishi da dukiya faya a tiku rakabatan mu'minatan shehu ya ce yana yantar da baiwa yana ‘yantar da wuya wanda take mumina idan aka ce raƙaba ita ce wuya wanda ya shimalu zakara wal unsa ya haɗa namiji da mace daga cikin bayi ya shimalu zakara wal unsa min al'abidi wal ima'i ya haɗa namiji da mace daga cikin bayi maza da bayi mata to sai ya ‘yantar da baiwa ya ‘yantar da wuya wanda take mumina kamilatar riƙi wanda wannan wuya mumina ta zamanto mai cikakkiyar bauta ce bawa ce wanda take son fursan idan bawan ne ya zamanto bawa ne son fursan idan baiwar ce ta zamanto baiwa ce son fursan amma in ya zamanto bawa ne wanda yake mu ba adul itiki shashin shi ɗa ne shashin shi ba ɗa ba ne wannan ba zai yantar da shi ba irin bawa na mutum uku mutum ɗaya ya ce ya yantar da kasan shi sauran kashi biyu a jikinsa ko ummu walada ko almukatab wannan dukkaninsu ba bayi ba ne wanda suke san fursa ko kuma wato bawa wanda yake mudabbar wanda mai gidansa ya ce da shi an ta hurruna an duburin minni to wannan duka ba zai fitar da su ba a cikin kafara din nan ghaira ma'ibatin sannan kuma wannan wuya mumina wanda take cikakkiyar bauta ba ta da aibu baya isuwa mutumin da zai fitar da kafara ta karya azumi da yi ya fitar da baiwa wanda take mai ido ɗaya ko baiwa wanda take mai ƙawa ɗaya gurguwa ko bawa wanda yake kurma baya ji ko bawa wanda yake makaho duk wanda ya zamanto daga cikin bayi maza ko mata yana da kwai aibu wanda zai iya rage mai kima shi wajen siyan shi to baya halitta 'yantar da wannan bawan ko wannan baiwa ɗin wala mustahiqqata da itiki sannan kuma haka nan baya halitta ya ‘yantar da wanda ta cancanci a ‘yantar da ita wuyan da ya zamanto ta cancanci a ‘yantar da ita irin abin da ya shafi wato baiwar da ya zamanto mai ita ya ba ta wani lokaci ya ce da ita daga nan zuwa budike ya ce kuma ta cancanci a ‘yantar da ita to wannan ita ma ba za a yantar da ita ba na'am na ɗaya kenan auye su mu shaharaini mutatabi aini ko kuma ganin damar shi ne ya zaɓi azumi na wata biyu a jere ya ce to shi yanzu ba zai iya yin ‘yantarwa ba saboda Allah ta'ala bai hore mai dukiya ta ‘yantarwa ba ce shi tun da yake bai taɓa rikar jika ɗari tashi ta kan shi ba kuma za a mai zancen ya sai bawa na jika 500 ya yanta to sai ya zaɓi azumi wanda yake na wata biyu a jere ya ce to zai rungumi ibada ta azumi gashi azumi ibada ne sannan kuma zai kankare mai laifinsa sannan kuma zai fitar da wannan kafara ɗin da aka nema daga wajensa ko ya yi wannan fa'in ƙaba'a قضى لأذن بنى وإلا استأنف أو يطعم ستين مسكينا مدا مدا
malam ya ce fa'in ƙaba'a idan wanda ya ɗoki kafara ta azumi ya ce zai yi azumi na wata biyu a jere sai ya yanke wannan azumi ɗin wata rana bai yi azumi ba li uzurin saboda wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a to bana sai ya yi gini kan abin da ya samu a baya misali ya yi azumi goma sha uku shikenan sai rashin lafiya ta zo mishi ya tafi likita aka ce mishi to ya haƙuri kada ya yi azumi jikin shi yana buƙatar a mai ƙarin ruwa da sauransu ya ɗauki kwana uku shikenan sai ya daina wannan azumin saboda wannan uzuri wanda yake na rashin lafiya to bayan ya samu lafiya bana sai ya yi gini kan abin da ya gabata na baya idan ya yi azumi sha uku ne to in zai ci gaba na sha hudu ne zai ko kuma ya zamanto ya yanke wannan azumi din saboda wani uzuri da ya gilmu irin ya fara shi ne dama azumin a cikin kwanakin zulkada ya yi kwana talatin na zulkada ana cikin zulhijja ramada sallar idi talayya sai ta zo ta to shikenan wannan zai yanke shi saboda ba a yin azumi a wannan rana to shikenan bayan sallah hallo idan zai ci gaba shikenan kawai ci gaba zai da kayan shi ko kuma ya zamanto ya yanke azumin saboda wani bulaguro mai ƙarfi ya saba yin bulaguro na neman ilimi a duk wata yana zuwa ƙarshen wata yana zuwa ya kwana uku a wani guri ya yi karatu ya dawo sai irin wannan ta kama shi sai a je azumin saboda wannan to babu laifi in ya dawo ya ci gaba da lissafi kan abin da ya gabata na baya wa illa to idan ya zamanto ma'ana wa in qada'ahu biduni uzrin idan ya zamanto ya yanke wannan azumin ba tare da wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a ba kawai ya shiru ya ce kai kullum biya bacci ba sha kullum in raka wuni ce kawai gobe da jibi huta zan alhamin shi da juma'an nan huta zan yi shike na yanke bai- ya huta to yanzu ista anafa sai ya fara sabon azumi kuma wancan lissafin ya ruguje ko ya yi kwana arba'in yanzu kwana arba'in ɗin nan ya tafi ya buka shanin sarki sai ya haƙuri kuma sai ya fara sabon lissafi ko kuma ya dawo wajen ciyarwa na'am aw yud'imu 60 miskinan muddan muddan ko kuma ya ciyar da miskini 60 wannan ita ce shine nau'i na uku ko ya ciyar da miskini 60 muddan muddan da kulli miskinin wato zai bayar da mudu ɗai-ɗai ne ga kowane miskini kenan mudu hudu shine tiya guda kenan hudu so sha biyar za ta ba da sattin sai ya ciyar da tiya goma sha biyar sai ya yi dawa tiya goma sha biyar ko hatsi tiya goma sha biyar ko shinkafa tiya goma sha biyar ko alkama ko wani daga cikin abinci ya raba wa miskinai bayan ya raba musu kuma ya ɗan ɗauki wata dala ɗari ɗari ya har haɗa musu saboda su siyi kayan miya da sauransu su gyara wannan abincin su je su ci ko kuma idan ya ga cewa zai iya yi sai ya dafa wannan abincin gwargwadon da zai ishi mutum sattin ya je ya kirayo ɗaliban wata makaranta kawai nan ya ce liyafa za musu mutum sattin a kawo kowane tire ɗaya mutum shida a yi tire goma a yi manya-manyan turarruka su ci abinci su gama cikinsu shikenan su tashi su shiri to wannan koyi wannan ibadar na'am والعدد شرط ولا يلفق من نوعان وتتعدد wala yulafahu min nau'aini ولا يلفق من نوعين وتتعدد بتعدد الأيام وتتعدد وتتعدد وتتعدد بتعدد الأيام والأظهر عدم تعددها والأظهر أدم والأظهر عدم تعددها في اليوم الواحد وعدم وجوبها بالجماع سهوا وقيل يلزمه na'am wal adadu sharqun to adadi na sai an baiwa mutum sattin wannan sharaɗi ne wajen abin da ya shafi ciyarwa idan mutum ya zaɓi ciyarwa to ba zai ce bai baiwa mutane talatin mudu biyu kowa a bashi zakka zakka ce dan aka ce a yi murhi murhi din abin dan kaɗan ne za a bada ko ya ce bari ya ɗauki mutum sha biyar kowa ya bashi tiya tiya dai iya tiya sha biyar an raba ta to lokacin da ya haka ya ɗauki tiya sha biyar ya bai wa mutum sha biyar kowa tiya ɗaya ɗai to bayan ya sun tafi idan aka ce mai to abin da kai hobe huta ba mutane sattin ɗin nan sharaɗi ne dole sai ka bai wa mutum sattin shikenan sai ya kira su ya ce to kowa cikin abin da aka bashi ya kasa gida hudu ya ɗauki ɗaya ka kashi uku kowa ya ɗauki kashi ɗaya ka kashi uku ya dawo sauran da sauran sai ya lallaba a sauran in kuma da ya kira ya ce a dawo da su ya suka ce wani ya ce ai shi yana hutowa ma sai da nashi wani ya ce shi kuma dama ana bin shi lamce ya bada wani ya ce to asarar ta hau kan shi shi zai biya amma dai adadin sharaɗi ne dole ne inda a ce zai baiwa mutum arba'in kowa ya bashi tiya tiya ya zama to an ba da tiya arba'in ko haga ta fi ƙarfin kafara tashi to wannan ba ta fita ba dole ne sai ya zama to an samu adadi na mutum sattin an ba su wannan abincin mudu mudu ko sama da mudu mudu amma in ya zama to an bai wa mutum hamsin cikon na goma ba a ba su ba to wannan shi ma kafara ba ta yi ba sharaɗi ne ya zama to a bai wa mutum sattin ɗin kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunnar shi wanda cike ingantacciya wala yulaffaqu min nau'aini wala yulaffaq ba a hada wannan kafara din min nau'aini daga nau'in kafa daga nau'in wato kafaral guda biyu baya halitta da aka ce at-talfiq wato shine aljam'u bainan nau'aini shine ba a hada tsakankanin nau'i guda biyu na wannan kafara din ciyarwa nau'i ne wanda yake mai cin gashin kanshi azumi nau'i ne wanda yake mai cin gashin kanshi yantarwa nau'i ne mai cin gashin kanta to yanzu ya zamanto mutum ya ɗauki nau'i guda biyu ce to shi dai allah bai hore mashi ba kuɗin da zai sayi abinci ya ciyar da mutum sattin amma dai zai iya ciyar da mutum talatin ce to bari ya azumi talatin sai ya ciyar da mutum talatin wannan ba zai haka nan ba kowace bari ya sayi bawa da shi da wani su yantar sai kuma ya azumi talatin ko ya ciyar da mutum talatin ya zamanto dai ya haɗa wannan kafara tashi nau'i guda biyu daga cikin nau'ukan nan na kafara guda uku ɗaya zai zaba idan ya ɗauki ɗaya kuma sai ya yi ta cikakkiya in yantarwa ce sai ya yantar cikakkiya in azumin ne sai ya yi azumi cikakke in ciyarwa ce sai ya yi ciyarwa cikakkiya na'am wata ta'addadu bi ta'addudil ayyami wata ta'addadu wato kafara tana kididduguwa bi ta'addudil ayyami saboda kididduguwar kwanaki idan ya zamanto mutum yau da safe da ya tashi cikin ramadana kawai sai ya sha ruwa da gangam yana tune azumi yake ya sha ruwa to yanzu kafara ta waje ba kan shi ko kina hallo washe gari hallo ya haka nan gobe eh haka nan yanzu ka fara bita waje ba kan shi imma ya azumi 120 sattin sattin guda biyu imma ya ciyar da miskinai 120 sattin sattin guda biyu imma ya yantar da bayi guda biyu ko kuma ya zaɓi ciyarwa da azumi mun gane da kyau ko ya zaɓi yantarwa da ciyarwa dai in ya zamanto ya jera kwana uku yana karya azumi da gangam to kafara uku take kan shi ba kafara ɗaya ba zai ce ba to ai duka a cikin azumi na farilla guda ɗaya ne aka samu wannan kin matsalar ce a cikin ramadana ne guda ɗaya na demir venticat wal azharu adamu ta'addudiha fil yawmil wahid amma al azhar magana wanda take mabayyaniya shine adamu ta'addudiha rashin kididduguwar kafara fil yawmil wahidi a rana guda ɗaya in ya zamanto a rana ɗaya ce ya yi ta aikata abubuwan da suke karya azumi da gangam to kafara ɗaya ce take waje ba a kan shi misali a yau a rana da ya tashi da safe kawai yana tashi kawai sai ya samu dan wace da maka ya ce ya gama cikin shi aka mishi magana ce shi yunwa ce yake shi ga ce to kafara ɗaya ta kama ka ya ce eh na ba laifi bayan azumin na yi ana nan ana nan wajen sha ɗaya ta rana ashe dama da wani guntun kwakin shi da madara shi kawai ya ɗako shi ma banka mishi ruwa ya haɗa shi da madara ya sha ka ce kai kai kai kai ya ce na yi kar ku takura min yanan can wajen karfe biyu na rana kawai da ya shiga gida matar shi ta ce alhamdulillah ta ce wallahi ɗazu ɗazun nan na gama wanka yau dai alhamdulillah jina na al'ada ya tsaya ce an ƙare ya kusance ta to waɗannan abubuwan dukkaninsu kowanne daga cikinsu abu ne wanda yake wajibta kafara to amma saboda a rana ɗaya ne yana na a matsayin shi kafara guda ɗaya tarta waje ba kan shi na'am wa adam wujubiha bil jima'i sahwan wa qila yalzamuhu sannan kuma wal azhar wato mabayyaniyar magana shine adam wujubiha rashin wajabcin kafara bil jima'i sahwan inda mutum ya kusanci iyalinsa akan rafkanuwa a cikin watan ramadana da rana ya mamanta shi ya ma rafkana da cewa ramadana ya shiga ya je ya kusanci iyalinsa sai bayan ya gama biyan bukatar shi a wajenta sai ya tana cewa ashe ramadana ya shigo to wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa babu kafara a kan shi to amma dai wannan irin su ibn al-majishun da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa lalle a ce gashi mutum ya kusanci iyalinsa a cikin watan ramadan da shi da ita kowa ya rafkana an mamanta da cewa ana cikin ramadan ce wannan abu ne wanda ba zai yi ba duk wanda ya kuskure ya kusanci iyalinsa a cikin watan ramadan da rana to wajibi ne fitar da kafara na'am wakila yalzamuhu shine yace waɗansu daga cikin malaman malikiya wanda su ne irin su ibnul majishun suka ce kafara tana kama shi wajibi ne ya fitar da kafara na'am wa rafqu niyatin naharan wa ta'dilu fidrin bi tawqu'i mubahin wal mukrahatu talzamu al mukrahi anha to shikenan talzamul mukriha mukriha mukuri mukriha anha wa rafdu niyatin naharan sannan kuma inda mutum yayi watsi da niyya ta azumi da rana rana kai tsakai ce kai shi wannan azumi din ma ya fasa yin shi ya yi niyyar watsi da shi shi kenan da ya watsi da shi bai ci ba bai sha ba har rana ta fada to shi ma dai sai ya fitar da kafara wata ajilu fitirin litawakui mubahin sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke wajibta kafara inda ya zamanto mutum ya gangamta cin abinci ya gaggauta cin abinci litawakui mubahin saboda afkuwar saboda tunanin afkuwar abin da yake halitta ajewa azumi wato wannan shine irin mutumin da ya san cewa yana rashin lafiya amma kuma lokacin sauraron lafiyar shi kalau amma wajen sha biyu ta rana ko wajen karfe sha ɗaya yana fama da rashin lafiya kawai shi kenan ya ce kashi ba zai sauri ba saboda ya san dama inda za ta kwana ya san kawai wajen rana rashin lafiyar shi za ta tashi shi ya ce ba zai sauri ba da safe ya tashi ya ci abincin shi da sauransu to wannan wajibi ne akan shi ya fitar da kafara kuma ko da rashin lafiyar tashi ta afku haka nan inda mace ta san cewa a kowane wata biyar da wata take yin jini na al'ada shikenan rar hudu da wata bayan ta sha ruwa ta ce to ita gobe ba za ma ta yi niyyar azumi ba ba za ta ɗauki azumi ba za ta yi sauro ba ta ce a mijinta kale tashe ta saboda gobe tana sawa a ran jininta na al'ada zai zo shi to shi kenan da asuba shi bai tashe ta bai tafi yayi saur din shi yayi komai bayan ya dawo daga sallar asuba ya tarro da ta tashi tana cin abinci da safe ta ci abinci to yanzu wannan wajibi ne ta fitar da kafara ko da al'adata ta ta zo a wannan rana ɗin to wannan shine ce wata ajiru fitirin da kuma gaggauta cin abinci da tawakku'i mubahin saboda tunanin afkuwar abin da yake halatta ajiyewa azumi ɗin aga rashin lafiya dalili ne wanda yake sawa a ajiye azumi uzuri ne wanda yake sawa a ajiye azumi jini na al'ada uzuri ne wanda yake mai sawa a ajiye azumi bulaguro uzuri ne wanda yake mai sawa a ajiye azumi ya ciro tike zai tafi yau daga nan sha biyu ta rana zai motsa zai tafi niyami shikenan kawai tun jiya ya ce to shi yau ba zai yi azumi ba aka ce me dalili ya ce saboda bulaguran da zai shikenan da safe ya tashi yana ciye-ciyen shi ya dauko goron shi ya baskata ya ce aka je gurin wata sabga da shi ya ce akwai kunu kunu aka ce wani irin kunu ana azumi ce ai ne bulaguro zai buldoce ba azumi ma shikenan da wajen sha biyu da ya je shi aka ce mota ba za ta zo ba sai dai gobe to sai ya kama hanya a kafa kuma to wannan shi ma yana wajibta kafara wal mukrahatu to matar da aka tilasta ta wajen karya azumi matar da mijinta ya tilasta mata ya kusance ta a cikin watan ramadana da rana to talzamul mukriha anha to kaffara ta kama wanda ya tilasta ta shine mijinta wato allazi akrahaha wanda ya tilasta ta shine wannan mijin nata to kafara ta kama shi ita ba ta da matsala amma ya zama to tilasta mata ne yayi ba ita ba ta mai at-tasannu ta yi shiga wanda za ta kayatar da shi ta mai ado ta mai kwalliya ta nuna cewa lalle ita ma tana buƙatar hoye amfani da ita daga ƙarshe ta ja hankali shi ya zama to dan kwaliya ja hula na za wannan lokacin kowa ya ja da kanshi kowa iya da kanshi amma in ya zama to tilasta mata ne da ƙarhi ne ya buge ta ya kusance ta da wannan lokacin ka fara bice ta waje ba kan shi da tashi da tata amma ita tata abin da zai yi mata shine zai mata ciyarwa ne ciyarwa ko yantarwa a tata yawwa yana ga mu zo ƙarshe ko yawwala to tana kama wanda ya tilasta ta hakanan inda ya zamanto shugaba ya ce wa baiwar shi su haɗa a ɗaki kuma ya je kusance ta to wannan koda ta mishi biyayya wannan biyayya ta ta a matsayin tilasta mata ne saboda ita baiwar shi ce za ta bi abin da ya ce ne to sai ya fitar mata da kafara to kafara ita kuma a hakinta shine zai ciyar ba zai yantar ba نعم وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك